عبده وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a ɗaya ga watan Zulhijja hijira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar kalandar nasara kuma kamar bakwai ga watan shida dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta juma'a muna karatu a cikin wannan littafi a littafin albuyuru wa ma yushraku wa yumna'u minha hada hada ta saye da sayarwa ko kuma kasuwanci nau'in da aka shar'anta da kuma nau'in da aka hana abinda shari'a ta ba mu damar mu yi da kuma abinda shari'a ba ta ba mu damar yi ba wannan kuma shi ne darasi na na uku kenan ko na ne za mu tashi za mu tashi kanar mun kanar mun hasu kanar imamu mun hasu ko wannan shi ne darasin mu na uku bayan idan mun dogayen da aka ta musamman saboda ruwa in ba ta fiye su ba. To muna cikin fasali na farko inda yake bayani hukumi ta azumi ahsani da bai fasali da yake bayani akan hukuncin koyon hukunce hukuncen ciniki. To za mu tashi inda ya kawo maganar batinin malami ya nema ibnu hazmi yake cewa bismillahir rahmanir rahim qala al-imam ibn hazm rahimahullah al-imam ibn hazm da yake ma zahiri Allah madaukakin sarki ya mashi rahama ya ce wannan malamin ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara ɗari hudu da hamsin da shida kamar kana lissafi ka ce da ko da five da six ɗari hudu da hamsin da shida ita ce shekarar rasuwar kamar tsakiyar karni na biyar kenan bajinin malami ne yana da mazhaba ta zagiriya cewa ba za su bi kowace mazhaba ba saboda kowace tana da wani abu da ta riga ta kake layi shi a fahimtar shi sai suka da sai dawo yana kallon menene na soshin hadisin suka ce yana da littattafai musamman babban littafi na mahalla yana da bukatuwar ma ake mutum a gaban malami ya koya saboda usuludin shi sai a hankali in mutum ya rika biye wa usuludin sai ya rika wa malamai rashin ladabi to wannan malami ibnu al-imam ibnu hazmi Allah mutum sarki ya mashi rahama yake cewa bayan ya kawo doguwar magana a cikin littafin shi mai taken al-ihkam fi usul al-ahkam mujalladi na biyar shafi na ɗari da ashirin da biyu yake cewa sun mafuri da ala tujjari bayan aka daga nan sai aka wajabta wa ‘yan kasuwa duk wanda zai shiga a hadar kasuwanci ko kuma ka ce duk wanda zai ɗauki kuɗi ya tafi ya sayo kaya har nan irin shago ka je ka ce ban fiyo wata wannan hukuncin ya hau kanka ka je can shagon ka ce ban kaza ko kuma ina da wani zakarawa zai saya ina da wata dawawa zai saya ina da wata mota ko kuma kila ka ce ina da wani fiyanki ko wata gona ba zai saya matukar dai za ka ɗaga abu ko ya yake ka sayar ko kuma matukar za ka sha'awa ko buƙatuwar wani abu ka saya ko ya yake to ka shiga cikin wannan kalmar ta attuja to sannan sai aka wajabta akan 'yan kasuwa wa kulle mai yabe wa bin da duk wanda yake sayar da kayan da ya mallaka da fiye da rinda kayan sayarwa gona ce abinci ne tufafi ne da makamantansu me aka wajabta masu me aka farlanta masu ta'adduma a hakani da buyuri koyo ko sanin hukunce-hukuncen kasuwanci farilla ne lazim ne wajibi ne mutum ya sani wa ma ya hindu minha da abin da ya halatta daga cikin nau'ukan kasuwanci wa ma ya haru da kuma abin da ya haramta yace dole sai sun san haka wa laysa zalika fardan ala man la yabi wa la yashtari wa laysa zalika fardan amma wannan wajabtin fa bai zama wajibi ba ba farilla bane ala man la yabi akan wanda shi baya tsayarwa wala yashtari kuma baya sayi kuma a cikin mu akwai irin za ga wani ya manyanta shekaru sun ja bai sayin komai sai da ce ga kaza kawo mashi kawai to wannan mutumin aka zo ana karatu da ita tsallake babu rubutu ko kuma a ce wani littafi wanda za a fara ce za a fara hukunce-hukuncen kasuwanci sai ce shi ba ruwan shi da wannan bashi ko kuma wanda shi baya saye baya sayarwa a cikin mu za ka samu wasu gajeru tsare-tsare ko salon rayuwarsu babu hada-hadar saye ko sayarwa da yawa za ga ba kowa ke yi ba abin da kake da bukata kawai shi za ka noma ko shi za ka sarrafa kila kawai rayuwa yake a cikin teku kawai ya tashi bukatar tufafi kawai ganye zai ɗibo ko wata auduga zai je ya saka ko ya kaza ko ya samu tufafin da zai sa abinci ba rafi zai je ya wurga ko marki ya wa ya kamo kifi a gyara shikenan kayan iya ba wasu ganyaye ne can ka haɗa wancan da wancan da wancan zai ba ɗanɗanon nama ka haɗa wancan da wancan da wancan zai ba da ɗanɗanon kaza to kaga wannan za ka ce to ko da musulmin tayi ma musulmi ne kuma bai da bukatuwar ma'ana ba wajibi bane sai ya koyi faɗi na a hakamul buyuri wannan maganar haka wannan bajimin malami al-imam ibn hazmin rahimahullah ta'ala ya faɗa kuma yadda muka ce a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam mujalladi na biyar wa qala al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi shi ma ya ce al-imam an-nawawi ɗaya ne daga cikin fitattun malamai kusan da kowa ya san wani mutum ne bajinin malami da Allah ya albarkaci rayuwar shi kwata-kwata shekara arba'in da biyar ya duniya amma yana da littafai sama da tsari da suke hannun mutane har ma yana cikin malaman da Allah ya wa albarka da cewa zai wuya ka samu gidan musulmi da ba wannan farki kaga zai wuya ka samu gidan musulmin da ba al'arba'unan nawawiyya zai wahala idan mai gidan ya wuce wurin yaron yanzu suka fara in islamiyya na nan dare zai wahala ka je gidan da babu riyadus salihi abu ne mai wahala a duniyar gidan musulmi zai wahala ka je gidan musulmin da ba littafin al'aduka ɗayan littafan nan uku ko kuma ka kara da tibiyan iyada da amarar da sauran akwai yara ma'addata ko masu hadda akalla dai waɗannan littafai guda uku zai wahala gida ya tsare shi daga gare su. To kaga Allah ya sa wa rayuwar shi albarka. Yana cikin jerin giyar malaman da wannan Abdul Abdul Fatah Abu Hudda ya kawo tarihin su a cikin wani littafi na shi da ya yi da taken abin nan al'ulama ul'udda bajiman malamai da suka rasu ba su yi aure ba. gwagware ko turai a limamin nawawi yana har ya gama wannan shekara arba'in da biyar a rayuwar ya wurin fada ba su da ka bai da ta shi da ka iya cewa ma matashi ne kila da ya kai hamsin da ya yi a limamin sabani shekara saba'in da wani abu har yanzu ya wurin fada ba amma ba wai da gangan yake ba dan da ya yi kuma kila da ba tafsirin sabani lallai da ya yi kila da ba tafsirin tabari ga shekul islam ibn taymiya ga ali ibn al-fari wani malami masanin lugha shi ma har ya rasu da yawa suna nan da dan yawa amma malamin suka ce ba wai sunna ba ce muttaba'a su da dura ta sa suka zama haka al-imam an-nawawi ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na shekara 676 bayan an haife shi a shekara ta 631 in ka lissafa ta yana da shekaru arba'in da biyar kacal a rayuwa ya ce sai da ya shekara goma ka duba cikin shekara arba'in da biyar sai da ya shekara goma ka faɗa shi ba ta gashin fiɗa ba saboda wannan ya kake bacci yake akan littafai da ke yi in na gaji na gaji bacci ya fige ni sai ta duka akan littafan da nake awa ɗaya awa biyu ya ishe ni sai wani satin abubuwan nan an Allah ya halicce su ne kawai dan haka Allah ya halicce su ne dan haka to da yake sun mora gwamnati in yanzu ne sai a rika tabe da certificate amma a wancan lokacin gwamnati ta san da ire-iren kuma an san amfanin su ko yanzu a jami'a ya kamata a ce akwai malamin mallafa akwai malamin lacca akwai malamin adli wanda su ne za su je su yi tara su je sanin su je waye su rike musamman amma akwai wanda ka bacci da alƙalami ya ta in ji zo al'umma wallafe wallafe da littafai wani kuma ka bacci ya shiga aji ka san wani farfesa ya ta soka a aji sai ɗan rikita ma wanda ka sani shi bai da baiwar karantarwa za ka gafa abin an sani amma wundar da zai miko bai san inda yake ba to ka ga ma wannan da zaka koma gefe ka baki alƙalami ka ce ai ta wannan ba to kuma za ka sha mamaki sannan za ka ga wani bai da daɗi a baki amma alƙalami shi kuma na da kyau Falmamun Nawawi ya faɗa wannan maganar a cikin littafin shi al-majmu'u sharhul muhaddab wannan littafin yana ɗaya daga cikin littafan da ya rasu yana wallafawa an ce yana ga ya kai mujallabi ko na tara ne ya rubuta taken babin da zai tashi a kai babu ko kitabun riba babu riba in sha Allah gobe za mu zo mu dora a kai domin da bai kai ba kenan kama ɗaliban shi waɗanda suka nakalici usuluri shi suka zo suka dora daga inda ya tsaya kaga ya tsaya a mujalladi na tara suka kalli burin shi da tsare-tsaren shi da manufofin littafin da inda ake so ya kai suka da littafin yanzu kana za ka iya samun littafin a kasuwa da mujalladi ashirin da shida sun kara wajen bolin goma sha bakwai idan ka karanta inda ya yi ka karanta inda suka yi in ba da ya karɓa za ka gane ba to kuma haka ake so haka Ahmad Muhammad Shakir Allah ya mashi rahama lokacin da ya ɗauko aikin musnad al-Imam Ahmad yace dai ne gagarumin aikin da duk duniya ba ta yi ba ya ɗauko aikin kawai sai mutuwa rayuwa ta halin da sai ya rasu su waɗannan ɗaliban suka ɗauka suka tsari ke littafin na nan a kasuwa da bodin hamsin eh bodin hamsin an yi aiki an riga an yi ma kowane hadisi hidima wadda ta dace ne Salmamun Nawawi a cikin almajimu yake cewa amman bai'u amma ka ga saye da sayarwa shirkayya kenan wan nikahu da aure wa shubhuhuma da makamantansu mimma la yajibu asluhu suna daga abinda asalin koyon su ba wajibi ba wata magana ce ya baya kaga ba bincike da kyau mutum ya ce ya ce ba kyau koyon kasuwanci ba haka yake nufi ba ya ce asali ba wajibi bane ka koyi hukunce hukuncen kasuwanci sai idan za ka shiga ciki asali ba dole bane ka koyi hukunce hukuncen aure sai in za ka yi to idan fa za ka yi to kuma kafin kai auren za ka koya domin idan ka ce sai ka yi auren masara na bukatar lokuta magi na bukata kuka na bukata nika ko wanda shi ma in sai kai maki inda ma duk tare ya kaɗe ma in ba haka wasu koya maka darasi wani ya sata ya ce ko hada na yi rayalan na ke ka to kaga yanzu baka so kun to kun san ba masara ta janye ka baki ya ji kenan sai ga ba su ki hudu da gawayi ma ko eh wai aka gawayi su gawayi sun ji gogari na ga wani yana cewa ka duniya ba ta zo gari da da kaga ango da bakan leda kada shi amma yanzu gawayi an goma da biki ya kare a wancan sata ya siyo gawayi ranar na yi sannan a to an bari ana da ne a ta ya zo an tashi an cinye kasuwa ne ya haɗa ango da gawayi ai bai da bukatar sannan da kawai ko ai wata biyu ana koda daga yahuda suya amma yanzu ba za ta yiwu ba amarya daga zuwa ta fara kwalla hayaki to haka a wurin sayya waɗannan asalinsu ba wajibi ba ne sai ka koya to amma da zarar da tura ta sa ko bukata ta sa za ka shiga cikinsu to kuma dole ka je ka koya kasuwanci ne sai ka je ka koya saboda za ka rika saye ko kuma saboda za ka rika sayarwa ko kuma za ka rika yi duka hukunce-hukuncen auratayya saboda za ka auro to lallai kam ka je ka koya sai kawo wata maganar fasala imamul haramaini an imamul imamul haramaini shine al imamul jawili shine wanda ake jinjinawa wajen gudunmawa da ya bayar a fannin ilimin makasidin shari'a ina da littattafai masu kyau musamman game da siyasar gudanar da mulki da wani ciyaman ko wani gwamna ko shugaban kasa zai ɗauki wannata wannatan shi da ya akan al'imama ko kuma jagoranci wallahi da ya ga haske to shi wannan malami ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara ɗari hudu da saba'in da takwas bajinin malami ne sai ce wani gazali da kuma al'imamu da gazali abu hamidi ne da gazali ne ya wululiti shi kuma ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara ɗari biyar da biyar shi ma bajirin malami ne ga wancan littafin naki ɗaya daga cikin bajiman littafai ne asalin rayuwar kitan bid'a ne ana ta bayan duniyanci duniyanci da wanda wanda ta dai haka da sakin layi amma duk da rai su kuma wasu yan shekaru kasuwa da tsorki sai barranta da wancan layi sai ya dawo a hadu sunna tsantsa ya tattaka Qur'ani da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama har aka ga yana kuka aka tambaye shi ne ya faru yace yana nadamar shekarun da ya fata a kanaka ne alhali da kitabu wa sunna sai an ka karanta littafin ne na Iyawu Lomiti idan ba taka san kake yi ba za ka koma sunna kuma daga nan sai rani a cikin mujallabi na uku yana cewa shi bai ga dalilin da za ka musa mutumin da ya fito yace ya ga Allah sun yi magana ba dole wai in kai ba ka da karamar ka ga Allah har ku yi hira to dan me za ka musa ma wanda yake da karamar amma daga baya to inda maganganun duk shirme ne ya yi su lokacin bai da hankali da ya kusanci Qur'ani da Sunna hankali ya zo mai duk ya canje su amma kuma yar wallafa an riga rubuta kenan sai suka riga sun littafi ya riga ya fita sai da muke ta addu'a kada Allah ya sa mu littafin albarka kar ya yasu kaga in yake yaduwa mutane ba za su ga gani ba amma in dai za su gani su siya wani zai rubutu da abin da mutum ya rubuta kuma suna na duniyan nan cike da taban da bai kamata a wallafa ba wannan abu ubaida mashhur abu salman wani bajin malami yana nan da rai ya rubuta wasu wani littafi ne mujalladai guda biyu littafan da kutubun hassara min hal ulama littafan da malamai suka ja kullum ɗalibai game da karantawa mujalladi biyu ɗaya shafi ɗari biyar da wani abu ɗaya shafi ɗari uku da wani abu in ka tara kusan shafi ɗari takwas da tamanin ɗari takwas da hamsin kawai abin da yake maka bayani wannan littafin da malam wane ya wallafa madaba'a kaza ta buga shi to bugun kaza a gari kaza kar ka karanta shawara in kana da shi ka je ka kona kamar yadda su ya wuzo mutum ne in ba ka samu wanda da raki yawa takariti ba kar ka karanta ko an baka ka karanta ko an baka ka karanta maganin shi kawai haka ce maka itace sun kare ka mika wa mata suka yi ciki in bai halaka ka ba kai za ka amfana da shi yanzu nan ruwa zai dani da shi waɗannan malaman guda biyu wa bai ruhuma da waninsu suka ce ya ta'ayyanu yana zama tilas ana man aradahu ga wanda ya nuface shi wanda ya nufaci saye da sayarwa to aikin karantar hukuncin saye da sayarwa ya zama fardu aini wanda yake nufin yin aure sanin hukunce hukuncen aure ya zama wajibi fardu aini yace man arada ta'alluma kayfiyatihi wa shartihi ya zama ya ayyana ya wanda yake nufatar su ya je ya koyi yadda suke da kuma sharuttan yace wakila ana cewa la yuqadu yata'ayyan bal yuqadu yahrumu al-iqdamu alayhi illa ba'da ma'rifati sharri wasu malamai suke gyara akan wannan ta'bir kama daga maganar Imam Nawawi da maganar waɗannan bajiman malamai guda biyu Imam al-Haramain al-Imam al-Jawiyyi kenan da Abu Hamid al-Ghazali da suka ce yata'ayyan sai aka yi masu gyara ka ce a bai kamata ka ce yana wajaba koyan kasuwanci ba ko kuma yana wajaba sanin hukunce-hukuncen aure ba ta asirin da ya ba wai sai dai ka ce ya harumul ikidamu alai haramun ne ka je ka yi su illa ba da ma'rifatu shar'i sai bayan ka san sharadi to amma dai mu a wurin mu nan sakon ya iso kuma za ga duk dai ne to amma su saboda takarar nan har tafasin ma suna kiyayewa yace wa hadhihi al-ibaratu asabu wannan ibarar ta fi inganci gaskiya wannan ibarar ta fi inganci wannan ta karshen kenan shine ya harumul iqdamu alayhi illa illa ba'da ma'rifati sharri yace wa ibaratuhuma amma maganar imamul haramaini da imamul ghazali ma'amulatun alaiha shine safan da wannan gyaran yake nufi ne ce sakon ya fito kuma kuskuren da aka ce sun yi ba kuskure ba ne kawai salo ne na zance kuma babu wata damuwa yace za ka sami wannan magana a cikin al-majmu'u sharhul muhaddab mujalladi na farko shafi na ashirin da biyar yace wa kana al-allama ibn abidi al-allama ibn abidi ya faɗa fi hashiyatihi a cikin hashiyar shi shine sunan shi Muhammad ibn Amin ibn Umar shi shi shi ibn ibn Abidina yana da wani salo na wata fami ban sha'awa sai dauki mas'ala guda daya sai dandake ta sai sai mata risala in ya tattara irin su goma a kirin sai a buga a littafi ya ɗauki matsaloli da dama ya dandake to ya rasu a hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyu tsakanin shi da wannan alimamu shaukani shekara biyu baya da son shaukani da shekara biyu ya rasu baya da son rashi da shekara hudu alimamu ibn ali al-sabban ya rasu a da'ira ta rasuwar muhammad ibn abdul wahab duk kusan suna bayan abin nan kai yar tazara akwai tazara ta kamar shekara arba'in da wani abu tsakanin su da ibn abdul wahab to shine shi da ma ibn al-allama ibn abidin a hajiyar shi yake cewa qala al-alani al-imam al-alani yake cewa fi fusulihi a cikin fusul din a cikin littafin shi al-imam al-alani sun ce zaka karanta ne da al-imam al-alani ba allani ba sunan shi a shaykh Ahmad ibn Muhammad ibn Sulaiman al-Hanafi zaka iya samun tarihi shi a cikin sirra na min nubana mujalladi na goma sha biyar shafi na ɗari uku da tasa'in da ɗaya da ka ba malami ne ba na yau ba da ɗanɗan malami ne wata wata ka'ida da za ka kalla shi ne sai wanda duk malamin da aka ce za ka sami tarjamar shi ko tarihin shi a sirra na min nubana kawai ana so a ce maka wannan malamin bai tsallako karni na takwas ba mana ya rayu ne kafin karewar shekara ta ɗari takwas akalla ya kai shekara ɗari bakwai yin saboda su ne wanda suka rayu a wannan lokaci su alimamu zahabi yake cewa min fara'idul islami yana daga farzu na musulunci ta'allumuhu ma yahtaju ilayhi al-abdu bawa ya koyi abin da yake da buƙatuwar shi fi iqamati dini wajen tsayar da ayyukan addini shi wa ikhlasi amali da tsarkake aikin shi don ya zama lillahi ta'ala don Allah madaukakin sarki wa mu'asharati ibadi da kuma mu'amala da bayi yanzu har babin mu'amala da bayi sai ka koya kallu mu'amalatul khalqi ya za ka yi mu'amala da bayi sai ce in har za ka yi mu'amala da mutane ko sai ka je ka zauna an koya maka ka'idojin mu'amalar su wa fardun ala kulli mukallafin kuma wajibi ne akan kowane mukallafi na miji wa mukallafatin da mukallafa mace ba da ta'allumi ilmin dini wal hidaya bayan ya koyi ilimin addini da ilimin shari'a ta'allumu ilmin wudu'i wajibi ne ya koyi ilimin alwalla a keɓe ka je koyi ilimin alwala wal gusli da wanka wa salati da sallah wa sauni da azumi wa ilimin zakati liman lahu nisabun da ilimin zakka ga wanda yake da nisabi idan ba ka da nisabi kuma kamar kayan ke ma Allah kauna in an ba su sai ka tsallake amma kaga dai ana fata ana tsare ina da ya kamata ka karanta ka dan je nisabin ya to kaga nisabin fa har yanzu mu ma muna tsare za mu iya fitarwa in noma ne ka je nisabin cewa to insha Allah za ka iya fitarwa yace wani haddi da koyan ilimin aikin haddi yana zama wajibi liman wajaba alai ga wanda aikin haddin ya wajaba gare shi da wanda aikin hajji ya waje ba a gare sai je ya koya amma kai yanzu ana ba wanda abin da za a ci ce to babu da hajji bai da tawala nan zan dake eh ai mai alama zan dawo insha Allah to da kwan yin zaman ta za ka yi dan lokacin da ake ta faɗan mashair wuraren waye duk hankalin ka ba zai kama ba kai gara ka kudinci da sabon gari in ka fito daga bakrot a wannan rarraba to shi kenan to amma in dai za ka je haji to kuma ka zauna ka koya kaga kuma cikin hikimar Allah sai ga wani ya iya hajin ba kudin zuwa a tafi kauye a ba wani kudin zuwa ko zai iya ba abin da ya dane ba za ka ci rigima da wani tsoho tun a madina ya ce sam iya mai da shi kano oke kuma na faɗa garin ku wai tun da ya yi ziyara annabi an gama zuwa maka ba ta da amfani ya ce mana ai yace ai an gaba haji ai haji kawai ta biyar ce ba a yi kaga wannan kalmar mata ma a yi tana cikin rubutun da malam bin Usman ya yi hafizahullahu ta'ala ta kalmar bata yi ba ba in ka ce mu manzo Allah sallallahu alaihi ma a yi ne kake ne ya nuna ba shi aiki Allah ba in kalmar ba a yi wanda ya aike shi ne ba a yi in ka ce ma'aikin Allah wanda ya aiki Allah ke kana da ta yi ba ka sami ɗan hausa tsantsa za su yi gaya maka haka ma'anar take suna kuskure ne ka ce ma manzan Allah ma'aikin Allah sai dai manzan Allah ko ɗan saƙon Allah amma ma'aikin Allah a Allah shi ne ma'aikin manzo ɗan aikin Allah to sai dai sai mun yi jara yana ne ya rubuta su da yawa irin takanta Allah zaki eh a karkara ko Allah baya ba mai jakana ba wani ya iya mota iya iya ba amma bai da ita sai ga wani na ta sakin layi ba ruwan Allah inda so yake karba da yake ba ruwanka ba a shiga da kanin da ba ba sai kuma iya ta kai kare za ta yi amfani za ka rage ma wani hanya ki da wata rana to aikin haji yakan zama wajibi ga wanda zai je wal buyu'u sannan wajibi ne koyan kowane buyu'i kasara ya kamata wajibi ne koyan ilimin kasuwanci ala tujjari akan yan kasuwa yace li yahtarizu an shubuhat domin su samu kariya daga shubuhoyi domin a harkar kasuwanci akwai shubuha yasa babin yake da dan tsauri da ga wasu ababen kafar sun halatta ya ce maka ba su halatta ba ko kuma kamar ba ta halatta ba sai a cire wani nauyi sai ce shi ya halatta to dan kasuwa sai ya natsu dan kada shubuha kuma wa man waqati shubuhati waqati haram yace wal makruhati kuma domin ya samu kariya daga makruhai fi sa'ir al mu'amalat a sauran mu'amaloli in sunnan dan kasuwa sai ya fada kwani wa kaza ahadul hiram haka wajibi ne ga masu sana'ar hannu su ne ahadu da hiram za ga wani sana'ar ki ba ta saye da sayarwa ba ce kawai za ka zo ne ka ba ta yi rijiya nake so a haka ma to shi ma kafin ya shiga wannan sana'ar wajibi ne zai ya koya wannan sana'ar tana cikin baji na duhun idan na zo ka ce in haka maka rijiya me kake nufi da wannan magana in cimma ruwa kawai in cimma ruwa da da haka ma rijiya a nan nawa zan biya kawai in ka tashi sai ka ce mai ke duk gaba ɗaya ana biyan mu dubu biyar amma ka ce dubu ashirin ka ɗaura kanka za ka iya gaba ashirin ba a cimma ruwa ba wani ya ce da na haka mana rijiya a wurin ta nawa kuke yi sai ka duk gaba ɗaya dubu biyar kawai kai shuru to kaman gaba nawa za a cimma ruwa to abin kuma na Allah ne da haji sai abin da aka yi to daga nan sai ka fara amma fa ba wai kai gaba ɗaya zai babu kuɗi ba sai ka cimma ruwa sai a kirga gaba nawa ne sai da kai gaba ashirin wata biyu kana aiki sai ka cimma falalar dutse ta kwankwasa ta dukkan motsi baya to sai dai ka fito ka ce ma alhaji ya dai da kasa a fayar koko ba ka da kofi kaga dole ka kamar da hukunci sai ruwa kuke za a cimma ko ba a cimma ruwa ba sai dai ke mai hikima alhaji ka ta wannan tun da gashi ta yi jirgi a kame ta kawai ta zama soka ku sai dai haka in ya ita ce ya a ai ba irin shi muke yi ba ai irin na musamman da na ake yi to dole za ka haƙura ba ta kariya ko kuma kai dillali ne ko muduri sana'a ce irin ta dillanci shi ma babi ne guda ko a nan malik yana da babi da ya tattauna sai wani zai ɗauki kaya yake ga tekin nan tafiyar ma kai wata biyu kana talla har a gidan rediyo kasa ka kona data a social media wata biyu ba a siya ba baka da kofi kwandala ba zai baka ba dan ba ke ce ka sanar a rediyo ba ke ce ka siyar ne kai ne kake yan an sanar za a samu mai sayi ba ka da kofi ba hada ka ta tafi a ba a mantura to kaga wannan babu wannan duk sana'o abubuwa ne na kira sana'o'i ne ko na fasaha ko kuma sana'o'i na hannu ya ce wa kullu man istaghala bi shay'in haka duk wanda ya shagalci da wani abu yufradu alayhi ilmuhu wa hukmu an wajabta mashi koyan ilimin abun da kuma sanin hukuncin abun ya ce li yamtani anil harami bihi domin ya kubuta daga aukawa abin nan haramun a ko me za ka shiga yanzu bari ba da wani misali wanda yana da kyau shi ma a jiya maza maza a nema ilimin abu harkar fahimin da aka shiga kai za ka kan ba rubutu a kai ba ko ai abun ba yanzu aka fara ba mu Najeriya ne muka shige shi yanzu amma tsohon abu ne wannan bitcoin tun cutar nan na yana ya shigo duniya a suka fara su sato shi din ko duk da ce ya bi ya barranta da abu ya ma kuya ba a san inda yake ba ya yi imelin tun a 2019 bayan shekara goma da samar da application din cewa shi fa ba ruwan shi da wannan application kuma ba ruwan shi da abin da application din ya kunsa shi ya ban ma abokan shi guda biyu da suka kirkiro suna jin labarin su kuma suka tara yan jarida suka ce su ma ba ruwan su suna ka bitcoin bai da wahayi ba wai na ce haram ba ne amma yanzu kafin ka koya ya kafin ka shiga ya kamata kai maza ka nemi fatawoyin malamai akwai na turanci akwai na larabci har da na hausa akwai wani farfesa islam studies nan ina ga zan fito ma mutane da rubutun da yi ya rubutu ne kyau na ilimi tun daga tarihin abin a ƙarshe suke da bayanai na hukunce hukunce da matsayar malamai wani farfesa ne a islam studies yake tambayoyi sun mafi yawa akan maganar mining har kalmar mining sun ce ne fassara ina ga bahaushe ya san ma'anar mining ba zai saki jiki bai ne saki yanzu menene mining da hausa na tono zinariya ba wace na da wata kalma da ta fi kowace fito da abu wannan bayanin tono zinariya ɗin zinariyar za a tono amma shi mai yi ta waya ba zinariya yake tonowa ba bayanin na da wata ma'ana wata ita ce tsantsar hausar da muka gada yanzu misali idan guga ta fada rijiya aka nemo kura irin tsakiyar damina rijiyar ku ta shigo sai guga ta kuce sai aka nemo kura da yan kunnuwan nan nata aka daura mata igiya aka tsira ana lalibe ne su mana ba da bari shi ne mai shi ke ne kana da bari kana tabbata ka kama ba tabbas mainin zabari shi ma haka ya fassara kalmar mainin zabari suraka lalibe ne a duhu ya kamata ka san hukunce hukuncen lalibe shi lokacin ka na wajibi lokacin ka na sunna ko lokacin ka na mustahabi ko lokacin ka na halal za ka bayar na ga zan zan kokari zan abin da za su so da takardar zai kyau dan bayanin su karanta ba zai ma hana ba da in tafi shekara ban da mu sanan suna da muri kuma abin da kauri ne a ce a ce boyin da dala dubu arba'in da wani abu wannan kana da ɗari yanzu ai ta ai kudin da kauri to kaga koki za ta shiga sai ka shige ta ala basira Duk na ga wani dan dari ya ce duk cikin karamomin shehu Ibrahim ya shi wannan maidin wai Ibrahim ya ya kawo tarihi ya raba wa duniya a dauka a yi nan sanaki da zikiri mutane suke karba to da yake shehu Ibrahim ne abin mamaki sai ya zagaya sai ya kawo maidin sai dan bala yadda kika kana tasiri yake kuma sai magana da Allah da duk gambala wanda kake ana baka ladan zikiri ne amma da 'yan ɗariƙa mana da wasu su gaskiya na ka karanta suna basanta daga gare shi ya ce wannan maganar ta ibn abidin da aka same ta a cikin asirrul muhtar ko kuma da hashiyatu ibn abidin suna ce mata raddul muhtar ila gurjin muhtar in ka ce raddul muhtar dawo da wanda ya yi imuwa ila gurjin muhtar zuwa ga gwanagwanai sababbu mutanen sun yi sa sunan littafi ga shi ne a mujallaci na farko shafi na arba'in da biyu ya kawo wannan magana wa kara imamu shaukani al-imamu shaukani muhammad ibn ali al-shaukani wanda muke karatun littafin shi na ad-durrul bahiyya yake cewa at-tafaqquhu fi ad-din ma'murun bihi fahimtar addini abu ne da aka yi umarni da shi cikin kitabin Allah azza wa jalla a littafin Allah madaukakin sarki wa fi sahih al-akhbari a kuma cikin ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa laysa dhalika bi khasin bi naw'in min anwa'i ad-dini wannan kuma ba ya takaitu bane a wani nau'i kadai daga nau'ukan addini bal fi kulli alwa'i koyan addini wajibi ne a kowane nau'i na addinin fayan dare tafakkuhu ta'iri littijara koyan kasuwanci ga ɗan kasuwa sai ya shiga ƙarƙashin haka kenan duk wanda zai shiga hada-hadar kasuwanci awwalu ma yajibu alaihi at-tafaqquhu fi tijara wajibi ne ya je zauna malamai su koya mashi hukunce-hukuncen kasuwanci ta ta al'adillatil amma kuma ya san haka a ƙarƙashin dalilai ga mammu wala shakka malaki amma fa babu kokonto babu raba ɗaya biyu anna anwa addini nau'ukan addini ta tarifu bi ikhtilafil ashkhas duna bari suna safawa suna shan bamban da gwargwadon shan bamban din su mutanen duna badin tsabanin wasu mana akwai abin da zai da wajaba a kanka ni kuma bai wajaba a kaina ba misali kai dan kasuwa ne to wajibi ne ka koyi ilimin kasuwanci wancan kuma ma'aikacin gwamnati ne shi ma wajibi ne ya koyi ka'idoji na ijara aikin mai aikin gwamnati ya je kitabul ijara littafai na ijara mutum ya je karanta ka'idoji na aikin gwamnati ko balantana a zamanance malamu na zamani sun yi rubuce-rubuce a kai wani kuma za ka samu manomi ne shi ma yana da bukatar ya koyi hukunce-hukuncen noma ka'idojin samu hanga ta shari'a wani kuma mai sana'ar hannu ne shi mai sana'ar hannu shi ma zai je ya koyi hukunce-hukunce yanzu za ka iya zuwa shago sai ka ci mana ta rigima da tsena shi bai sani ba mai kayan bai sani ba duk sun rufe ka kawo maki dinki sai yadin ya bace wa zai biya malamai sun yi magana in a shagon ki ka kawo maki kayan sai ya biya ka amma idan kiran ki gida kai yi maka dinkin ba zai biya ba ko yanzu ka kira kadinta ya zo ɗakin ka ya haɗa maka kujeru sai wasu kayan aikin suka bace ba zai biya ba ko shi ya sace ba zai biya ba sai lahira amma idan ka kai shagon wasu kaya suka bace in yana da fito ma ba zai faɗa maka ba sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne to baki ya hada maka kayanka ita Allah ya kiyaye gaba wannan ka'idojin duk mai sana'ar hannu zai zo ya san ya ce fa masalan da misali attajiru al-mubashiru lil bai'i wa shira dan kasuwa mai mu'amala da saye da sayarwa ahawatu li ma'rifati ma yarji'u ila ma yulabisuhu min ghairi shine mafi tsananin bukata ga sanin abin da zai koma zuwa ga abin da yake mu'amala da shi min gairihi koma bayan wani shi shi da yake kasuwanci shi ya kamata ya baiwa darussan kasuwanci muhimmanci min man la yudaji fil bai'a daga wanda baya mu'amala da kasuwanci illa nadira sai je bije kenan wanda kawai shi ne kan je shago ne ran da ta buɗe dan saya daga na yi sati biyu sati uku maki da bai ƙara sayan wani abu ba ya sha bamban da ɗan kasuwar da kullum sai ya buɗe shago ko kuma kullum sai ya tsaya kuma sai ya tsayar kenan wancan ya kamata ya dukuba ya bai da hankali wajen koyon ilimin kasuwanci wannan maganar ta limamu shokani za ka same ta cikin wabdu da gama ɗaya ne daga cikin littafai da ya rubuta da ke ɗauke da matsaloli na hada-hadar kasuwanci maganar za ka same ta mujallali na biyu shafi ɗari da ashirin da biyu wannan shine bayanin hukuncin koyon ilimin kasuwanci za ku iya cewa a ɗan takaice ya kyautata wajen kawo waɗannan maganganu da waɗannan amsoshi da malamai suka bayar. To sai fasali na gaba ce faslun ga wani fasalin kuma tarihul bayi ma'anar ciniki wa zikri wa anwa'ihi da ambatan nau'ukan ciniki. Menene saye da sayarwa ko menene ciniki to sannan waɗannan nau'uka muke da su a hada-hada ta ciniki. Albai lugatan ciniki a harshen larabci masdaru ba'a masdari ne na ba'a ya biru bayan ya saya ko ya sayar ya yana saye ko yana sayarwa bayan saye ko sayarwa ko ba'a ya yi ciniki ya yana ciniki bayan ciniki wal aslu fihi asali a ciniki annahu mubadalatu malin bi mali asali ga ciniki shine a samu musayar kuɗi da kuɗi ya shigo da matsalar sarfu kenan in ya ce malin bi malin ko dai kuɗi da kayan kuɗi in muka zo anwa'ul bayi ko anwa'ul uyu zai kawo mana irin su mukayada irin su kaza da kaza da kaza nau'in cinikin da za ka zo ga kuɗi ga kayan kuɗi ko kuma cinikin kayan kuɗi da kayan kuɗi ko kuma cinikin kuɗi da kuɗi duka akwai ya ce wa usulika adal akadi majaza kalmar baitu ana amfani da ita akan kulli kowane iri kulli a majazi amma misali da wane da wane sun zauna sun yi sulhu sai ce sun yi ciniki wane ya zo ya yi wa sarki mubaya ya yi wa annabi mubaya'a ya yi wa khalifa mubaya'a ya musulunta ya miƙa wuya ya ce ya yi ciniki da khalifa ko ya yi ciniki da annabi sallallahu alaihi wa sallama wata bishiru bai bayyana kumul nabi ba ya turbi ba sai da sayarwa ba ne cinikai abin nan mubaya'a ce to yana iya zuwa amma majalan da annahu sababul tamliki wat tamalluk domin shi kulli da za a yi ko na ciniki ko wani abu sababi ne da ke zama sababi ne daga cikin sababban tambi mallakarwa idan kuka kulla yarjejeniya da wani kamar kuka siyar ma da wani ko ya siya ko kuka yi wata magana kamar ka mallakar mashi da abu ne wata malluk ko kuma mallakar abu kai ka mallaka wa huwa ai albai'u shi wannan ita wannan kalma ta albai'u min asma'il abdadi suna ne mai ɗaukar ma'anar shi kuma ya ɗauki ma'anar kishiyar shi larabawa na da kalmomi masu nau'uka da dama daga ciki suna da abin da suke ce maki attarazu nan ce attarazu shi ne tattaruwar kalmomi da yawa a ma'ana ɗaya duk da masana harshen larabci na can sama sun ce larabci ba da bai da kalma biyu da take da ma'ana ɗaya babu din yadda kaga sun yi kama in ka bi bin kwakwafi za ka cimma sun sha bambam a wani abu amma dai in ka kalla za ka akwai kalmar da in ka kira sai ta baka wannan ma'anar ta baka wannan ma'anar ta baka wancan ma'anar kuma ka kira wata kalmar ta sake bada wata ma'ana kamar misali yanzu as-samak zaka ce kifi al-hutu zaka ce kifi an-nunu zaka ce kifi kuma duka ma'anar ta hau amma in kare masana duga na can koli sai sun fada ma akwai bambanci tsakanin as-samak da al-hutu da an-nunu kowane yana da bambanci ko ka zai misali al'ebudu ko kuma ka ce aljamal raƙumi raƙumi to kaga irin wannan su ake ce masu attaradu akwai kuma alistarak shi kuma alistarak shi ne a samu ma'anoni da yawa da suke rigidin shiga kalma ɗaya ce wannan kalma tana yaba da ma'anar kaza tana yaba da ma'anar kaza muhammad shaɗin shi ne kalmomin da ake ce masu al'azudat kalma ce da ta zo tana ɗaukar ma'anarta kuma tana ɗaukar kishiyar ma'anar kamar misali wada'a ko alwaza'u in ka ce wada'a za abin na hannun shi sai ya ɗora a kan tebur sai ka ce wada'a ana za abin na kan tebur sai ya ɗauke daga kan tebur sai ka ce wada'a an ya ɗauki ajewa ya ɗauki ɗaukewa haka kamar kalmar asa in ka ce asa asa ya taho ga shi nan muna kallon shi da ya zo muka gaisa kuma sai ya wuce kuma shi ma sai ka ce al'asa iyayi kamar al-muqun afara aitumun naran lati turun a antum an sha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwi wa al-muqwi mazauna gida kuma matafiya ma al-muquna ne suna kan kazo fassara ne kace kuma muka sanya wuta kayan amfani ne ga mazauna gida da kuma matafiya to suna nan a larabci har dictionary akai musu mujamul abdan mujamul taradu wannan yana su ne dai wanda fa sai wanda fa wayan amma kuma dai suna amfani kan kwarai da gaske kalmar faidu ita ma kalma ce da ke daukar ma'anar ta sun su dauki ma'anar kishiyarta misali ita ce albainu in ga dama ka fassara ka ce sai albainu sayarwa in ga zo ka ce ba'a ya za ka fassara ba'a sai ka san maganar da ake zai dauka ma'anar ya sayar zai dauka ma'anar ya sayo aka yi cewa misali ba'a kamshen to yanzu ba za ta fassara ba wannan jumla sai dai ka yanka raba kafa in kana so ka ci jarabawa ba a kafshen ya sai da rago ko kuma ya sai rago a faɗa maka wa ya sai sai ka gane ba a tajiru kafshen ɗan kasuwa ya sai da rago ba al'amiru kafshen sarki ya sai rago dan galibin sarki ne sai da raguna to wannan kalinar ita za ta faɗa maka ma'anar suna kalma ce da ke cin tudu biyu ta ci ma'anarta ta ci kishiyar ma'anar an yi samaru kullum min huma bi ma'anar akar ana amfani da kowane daga cikinsu da ma'anar ɗaya fa yi zala ba'anar bayi wa shira sai amfani da kalmar bayu a saye ko sayarwa kama kada ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ce wa sharau ita wannan ba a ai tana da kalmar shira'u kuma kalmar shira'u ita ma a ashira'u saye da sayarwa saye ko sayarwa albai'u saye ko sayarwa to shi nan ya amfani da kalmar washarauhu bi samanin bahtin da rahima ma'aduda da yace washarauhu bi samanin sai suka yi ne kaga asalin ishtara ya saya wadanda suka tsinci annabi Yusuf sayan shi suka yi ko sai da shi suka yi sayar da shi suka yi amma sai amfani da kalmar shira' kuma asalin kalmar shira a gwargwarin yau da kullum ana amfani da ne a sayarwa kenan za ka yi cewa a shira'u sayarwa kuma a shira'u saye albaibu sayarwa albaibu saye kenan karina ake kallo ka ta fassara nan sai ka ce wa sharau bi samanin baktin da rahima ma'aduda sai suka sai da shi da dan kuɗi kaɗan ai ba ku wa kama fil hadith alladhi rawahu muslim kuma kamar yadda yazo cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito an ibn Umar daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi radiyallahu anhu kuma Allah ya yarda da su annabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga annabi sira da nincin Allah tabbata gare shi ya ce la ya bi rajulu ala bayyi akhihi ya amfani da kalmar bayyi kada wani yayi sayayya akan sayayyar dan uwan shi kaga bai'u ne amma na maganar shira'u ne in wani ya riga ya taya kaya kuma aka karkata wajen shi kada wani ya shiga wala ya bi ala bayyi akhihi kenan amma idan ya taya kaya ba a karkata wajen ki ba a bar ɗanka a bar mai kaya ya amfana wani zai iya zuwa ya sake tayawa ya kuma kara kuɗi ba irin kurkukun yan kasuwa da dandalai ke saka mutane ba in dai ya taya ce bai fita ba to dama wa ya shigar da shi idan to ya shigar da shi kuma ko rike wuta kun ce bai fita ba ai da yashtari kada da yanku ya sai kaya bisa sayan kayan dan uwan shi wanda yake ja a cikin lisan al-arab ya zo a cikin littafin lisan al-arab kamus ne na harshen larabci kawai shi abin da ya gunu manzur yayi kawai ma'anonin kalmomi ya rika bayarwa kamus din na nan an buga shi a cikin mujallabi guda goma sha biyar musamman bugun daru sadir bolin goma sha biyar ya zuzuta da dikshilarin lokacin da ya zo mukaddima ya yi ta sukar su Khalid ibn Ahmad al-Farahi amma Khalid ba tsaran shi bane kwata kwata bai ga Khalid ba amma dai yana zargin yadda Khalid yayi wallafar shi ya saurara har ba a gane ne yake shi ma daga baya an zo an zarge shi ma kamun sun shi akwai sarkakiya domin idan baka sai da zaka gano kalma a wannan dictionary ba sai shekara a wurin ka ba gano da kalmar take ba idan kana so yanzu ka gano sajada malam babu dalilin zaka kawai kaga da sinin kalmar ta fara ma harafin karshe yake kallo sai dai ka tafi babu dadi sanan ne za ka zarta jada ba kitabu dan babu si faslu alfi dan baka rike hukun nan ba rike da yawo baka rike kalmar ba tana nan kuma a ciki shi kuma fi'ili yake dauka in yace maka sajada duk wata kalma ne alaka da sajada a wurin da bayanin ta in ya wuce ya wuce gina har abada ba zai dawo ba sajada ya sujudu a sujudu a sajada to duk zai ka tattaro maka mano ne yana kawo maka ayoyi da hadisai da waƙoƙin jahiliya da na islama na ma dai kuma sira eh a da gudu ma ai ba ma za ka iya ba ya kamata ma ka siyar kila kayan gwadi ne ma zai rufe ya zo ya ce nawa ce to nawa ka saya sai kai ya ce dubu biyu ita ce a ban siyar ba inda wani abu zai iya duba ya duba kaya ya duba gaje mana na baka su bai dari biyu yana wurin in ya ce ya bai bai ta bai ta waya saka dama waya shiga da kai wanda ya shiga da kai ka duba da kan cikin ka gani eh wanda idan idan wani ya zo ya tsaya dubu biyu wani ce zan baka da dari biyu wani ce zan baka da uku wani ce zan baka da hudu duk suka tsaya shi mai da ɗayan nan bai kara ba sai ka ce wa mai da hudun dan kara in siyar maka duka ukun ka kore su haramun ne wani ya kara magana kuma ko ya yi ba ta da ma'ana kuma ya saba wa Allah sai ya yi sigifani tun da ka ce dan kara in siyar maka ka kore sauran yanzu sai dai su koma gefe in ya saya su saya a hannu da sharaɗin shi ma in ya saya ya kawar daga wurin ya canza ma wurin abin wuri eh
kuma a hakan shi ya kara kasa to daga nan shi zai kai ya ga alwaya ta karaman gobe na asirin a wannan farashin
idan wani ya karka ana ga ya karka da ke in wani zuba zai kara ba ba ma in aka take kuma ba kuma bai kara ba kuma ga wani ya zo shi daga kamar ma zai iya kara wa a to inda ya daɗe kuma bai kara ba a to ya fita wani ya zo kawai a bari ya yi kiri kuma da zai zagaya gefen kasuwa ya ji kayan sun faɗi in ya dawo kace mashi kawo yadda ka ce nan zai ce a yau ya ma gudu ko kaga alkaratu bin damani wannan hadisin ya ci tunda in suka sauka ba zai tsaya ba sai bari mun ya zai tsaya da garaka bari mu dan samu gaba ko ibn manzur al-afriqi yana da shine muhammad ibn mukri ibn ali abul fadli ya da sun hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 711 malami ne da ya zo daga baya bayan nan kenan bajafi al-bai'u yace ciniki diddu hushira kishiyar ki shine sayarwa ma'ana al-bai'u saye kishiyar ki sayarwa yace wal bai'u ashra'u aida shi bai'u da ake cewa sayarwa shi ma zai iya zuwa da ma'anar saye wa huwa min al-abdadi suna ne mai daukar ma'anar ya dauki kishiyar shi yace za ka iya cewa wa bi'tu shay'a za ka iya cewa bi'tu shay'a na sai da abu ko na sai abu sharaitu أبيعه بيعا ومبيعا وهو شاذ وقياسه مباعا إن كتي باع يبيع مبيعا بيعا ومبيعا يتي مبيعا كلمة شاذة أدائرة ما سنظر النارسي قياس أبو شيني أتي مباعا wannan shi ne hasadin kiyasi amma laraba ba sa magana haka wannan kuma wani abu ne mai ban sha'awa shi ma kalmomi a larabci suna zuwa da ɗayan nau'uka guda uku guda biyu ne ko guda uku ko ne kalma ta zama fasiha ko ta zama afsahu ko ta zama rasi'a ko ta zama ahsahu afsahun kalma ce kalmar da tafi kowace fasaha su ne kaso mafi yawa na kalmomin alkurani ko kuma kalma ta zama fasiha ba ta zama can kode ba amma tana da fasaha duka biyun nan akwai sa Qur'ani yana yi da su ko kuma kalma ta zama mai muni ko mafi muni to suka ce ya za ka gane kalma mai tsananin fasaha ita ce kalmar da ta yi daidai da yadda larabawa ke faɗi kuma ta dace da kiyasin ilimin larabci in kalma ta kawai na kirutan guda biyu ta zama afsar ko kuma kalma in ana so ta zama fasiha kamar yadda ya kawo a nan ta dace da yadda larabawa ke faɗi, amma ta saba da kiyasin ilimin larabci. Kama a Kurani ma akwai ta, da Allah ce in ta awaza alaihimu shaitan. In ka koma ilimin fashin bakin fashe kolin kalmomi ba ka da awan ita hawaza, sai dai ita haza, sai dai balarabe tun a jahiliya baya cewa ita haza. kuma kuma abin ya saba wa ka'idar sarku amma shi balarabe baya faɗi da qur'ani ya tashi sauka sai ya sauka da yadda larabawa ke faɗi ba yadda yake a ka'ida ba ya ce kalmar fasiha ce to yanzu nan ma a awan larabci ba a cewa almabi'u sai dai almabahu shi kuma balarabe baya cewa almabahu sai dai almabi'u da sai muka aje wanda ka'idar ta kawo muka ɗauki na balarabe gane rai ka duma ta ci mutan ka'ida ce ko ruwan sha ba za ta basa ba to shi ne kawo a nan ya ce wa limtiya ko alistira ana cewa alimtiya saye ko a alistira sayarwa ko saye ko sayarwa ce za ka samu wannan magana a cikin mujalladi na takwas shafi na talatin da uku ya ce wa fi urfin nasi a cikin al'adar mutane a al'ada ta mutane ɗabi'a da al'adu al'adar su muhakkama al'adar mutane tana da tasiri wajen zartar da hukunce hukunci kaga alƙalai a kotu da yawa da al'ada suke zartar da wasu hukunce hukunce za ga shi yasa al'adar su tana ɗaya daga cikin kawaidul fiqhiyya al-khamsa kawai an ka zo al'ada za a kalla shikenan wani ya zo daga inugu ya auri yarka kawai sai ta kira ka ta ce wallahi baba gidan da ya sani ba katanga a cikin titi kawai tun da a inugu ne wani ba inda za ka dole ka hakura al'adar su kenan su ba sa katanga kowa ma ya ganta shi ma yana gano na wasu amma sai wani azari ya auri yarka sai kai ta gida irin na nan bakin titi sai da kuma ka shi kotu ana zuwa alƙali ya ce me al'adar mutanen zariya suna katanga ko ba sa yi ta ce a zariya na katanga ta ce ko bai katanga ko ka sake ta amma a inugu kai kai baban da kira ce to ku yi hakuri al'adar su kenan kaga al'ada ta yi tasiri to al'adar mutane da a ɗabi'a ta malaman fiqh khassul bai'a bi badi da sila'a sun kebanta lafazin albai'u ko alba'i'u ko alibtiyahu da sayarwa wanda zai ɗauki kaya ya bayar ko ya sayar wa khassu ashira'a sun kuma kebance ashira'u sayarwa bi badi da saman da ba da kuɗi sun ce ashira'u sayarwa kenan almushtari mai saye albai'u saye alba'i'u mai saye albai'u sayarwa albai'u mai sayarwa yana da saboda yanayin lokaci mun gama da ma'anar bai'u lokacin Allah kai mu darasin gaba sai mu tashi wa mal bai'u filistila sai dai lura da cewa yau ɗaya ga watan zulal hijja kuma wata ne da da yawa na sana ana ana azumtar shi za mu dakatar da karatun har zuwa bayan sallah saboda a bada damar a yi azumi a yi buɗe baki a gidaje insha Allah bayan sallah da sanar sai mu dawo su haka zai zama ba karatu ranar laraba ba karatu ranar juma'a rana ya kai kenan to dama kuma sallah lahadi to sai bayan sallah za a sanar da lokacin da za a dawo insha Allah muna fatar Allah ya azurta mu da dagewa da cin gajiyar waɗannan kwanaki guda goma da suka fara daga yau ya kuma karbi ibadunmu ya biya mana bukatu ya yayi mana hali da yanayi da ake ciki a gari ko a jiha da kasa da duniya ma kusan baki daya alhazan mu da suke wajen aikin hajji Allah ya sa hajjin ya zama mabururi damina kuma da ta shigo Allah ya sanya mana albarka ya sa fara sa ina sai mu da kasa nan